الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin yinin asabar cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin sallallahu alaihi wa sallam yau muna 25 ko 24 ga watan zulqa'da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na da dubu da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai in ya daidaita kwana sha biyar ga watan shida miladiya na da 2021 muna cikin babi na babu babun fil yaqini wat tawakkul babu wanda yake karantar da mu yaqini tabbatar da abin da shari'a ta yi umarni da shi ko dogaro da Allah sannan da tawakkali shine dogaro da Allah mun karanci hadisi na bakwai a cikin wannan hadisi na takwas a cikin wannan babi السابع نبقي أفضل حديث أبي عمارة براء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت خيرا أبو العمار براءة عازب وأن يدعنا تتارك ثبتها قريش فيك تيوا مازال صلى الله عليه وسلم يأتي يا كيواني ya cewa bara ɗan abu idan awaita ila firashika idan ka je wajen shimfiɗarka faƙul ta ce lokacin da za ka kwanta allahumma aslamtu nafsi ilai ya allah maɗaukaki na miƙa raina ya zuwa gare ka wa wajahatu wajhiya ilai kuma na fuskantar da fuskata ya zuwa gare ka wa fawwattu amri ilai na mika al'amari na ya zuwa gare ka sai abin da kai Allah wa alja'tu zahri ilai na karkatar da baya na ya zuwa gare ka ragbatan ina mai kwadayin lada aljanna wa rahbatan ina mai tsoron azaba ta ce wuta ilai قال لا ملجا ولا منجا tace babu makarkata wala manja babu wata matsirata minka daga gare ka illa ilaika zuwa sai zuwa gare ka nan babu yanda za ka yi ka gujewa Allah madaukaki ba yanda za a yi kalabi qala amantu bi kitabika alladhi anzalta na yi imani da littafinka wanda ka sabkas wa bi nabiyyika alladhi arsalta da annabinka wanda ka aiko shi ne sallallahu alaihi wa sallam manzala sallallahu alaihi wa sallam ya ce bara fa innaka in mitta min lailatika idan ka rasu a wannan dare naka wanda kai wannan addu'a gabanin ka kwanta mitta ala fitra to ka mutu ne a kan fitra ta musulunci ta imani domin yanzu a cikin wannan addu'o'i mu duba mu ga me suka kumsa sun kumshi mika wuya zuwa ga Allah madaukaki shine musulunci kuma ya tabbata wa Allah madaukaki rububiyya cewa babu matsirata dukkan abin da ya kasance na bawa to ga Allah ne zai kasance sannan kuma ya yi bayanin imani da littafi shine alkur'ani mai girma da imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaki mai idan ka mutu to ka mutu akan fitra wannan dare ka mutu a cikin shi to ka mutu akan fitra ta imani ta musulunci wa in asbahta idan kuma Allah ya kaddara ma ya rayuwa ka wayi gari asbahta khairan to ka wayi gari akan alkhairi muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka tabbata sabanin wanda zai barci da ikutar a kunnen shi ba abin da yake ji sai mai zai kuma haka zai mutu in Allah ya kaddara mai mutuwa to ya mutu a karshen kuma in ya tashi hallau ya tashi a cikin shar idan za mu tashi a kan hadisi na takwas قال المؤلف رحمه الله عن ابي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن كعب بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي وهو وأبوه وأمه صحابة رضي الله عنهم an samu wani hadisi daga abubakar ne siddiq mai suna abdullahi domin galiban mun sanin alkunyar shi amma ba mu san sunan shi ba sunan shi abdullahi bin Uthman dan Uthman ko kuma a ce bin Abi Kuhafa shi kuma Abi Kuhafa alkunya ce ta baban Abu Bakar radiyallahu anhu Uthman dan Amir dan Umar dan Ka'ab dan Sa'ad dan Tayyib dan Murra dan Ka'ab dan Lu'ay dan Ghalib wanda ya zama to Quraishi ne dan kabilar Taymi Taymi wanda yarda Allah ta wanda yarda Allah ta tabbata qala huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatu da shi da mahaifin shi da mahaifiyar shi dukkan sahabbai ne qala yace nazartu ila aqdamil mushriki na kalli kawahuwan digadigan mushrikai abubakar radiyallahu anhu ya ba da tarihin hijira da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka shiga cikin zar sannan kuma mushirkai suka biyo su baya suna nema a cikin wannan ne ƙuraishawa manya-manyan ƙuraishawa suka sa lada ga dukkan wanda zai kawo labarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a raye ko a mace iya da rakumi da bayan sun yi hijira kwana uku ƙuraishawa suka nemi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gani ba sai suka kamo hanya suka ce ai yayi hijira ya tsaye suka biyo sau su ne sun zo sun shiga garikin nan kwana uku suka yi a ciki suka zo daidai wurin da suke kofar da suka shiga su kuma suna sama sai abubakar radiyallahu anhu ya ga zigadigan yake cewa nazartu ila aqdamin mushrikin na kalli zigadigan mushrikai wa nahnu fil ghar alhali muna cikin wannan kogo na dutse wa hum ala ru'usina suna bisan kawunan mu namu muna cikin gogo suna sama fa kuntu ya rasulullah sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anna ahadahum nazara tahta qadamayhi da dai a ce ɗayan su zai kalli kalkashin kawawan su la abasarana to wallahi da ya gama فقال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم يتناتد أبو بكر رضي الله عنه matsayinsu da Allah da tawakkalinsu da Ubangiji da ce ma zannuka ya ababakar bitinaini Allahu salisu kuma me kake zato ya kai ababakar da mutanen guda biyu wanda Allah shi ne na ukunsu nan mazala sallallahu alaihi wasallama a ƙara jaddadawa abubakar radiyallahu anhu cewa suna tare da wanda zai kiyaye su wanda yake da ikon komi wanda komi na hannun shi shi ke tafiyar da komi shi ne mai kariya shi ne kuma abin dogaro mai karantar da mu ya ne kuma da dogaro da Allah maka تاسع حديثنا ترى عن أم المؤمنين أم سلمة an samu wannan hadisi daga ummin mu'minin wa mu'minin ummi salama wasmuha hind hind ibn abi umayya huzaifat al-makhzumiyya ita sunanta hind ita ma ta yi shahara da alkunyata ummu salama sunanta hind ya abi umayya ta huzaifa al-makhzumiyya al kabila al-makhzum radiyallahu anha wadda yadda Allah ta ƙara tabbata gare ta annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi wanda tsira da mun Allah ta ƙara tabbata gare shi kare idan faraja min baiti ya kasance idan ya huta daga gidan zai huta daga gidan shi kamar fada Allah madaukaki ya yi wallazina amanu idan qumtum ila salati faqsilu wujuhakum ba wacce da kuka tashi kun tsaya za ku sallah ba za ku yi kawo a za ku yi arwalla ne gabanin ku tashi sallah haka nan ma kana idan kharaja min baiti ya kasance idan zai fito daga gidan shi qala sai ce bismillah da suna Allah ne tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah madaukaki اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل Allah madaukaki ina neman tsarinka da a ɓatar da ni ko in ɓatar da wani musamman ma a wannan zamani na fitina wadda fitin duru sun yawaita wannan ya aƙida su zo su kawo tasu wancan ya aƙida su zo su kawo tasu in ba da addu'a ba da ilimi ba abin da zai tsaidatar da kai daga bala'insu da musulmi ne wajibi ne ka roƙi Allah madaukaki ya kare ka kadda wani ya fatar da kai ko kadda ka fatar da wani au azilla au uzal ko a samun talan lafiya a tabe ne au uzal ko ni kuma kadin tabe wani au azlima au uzlam Allah maɗaukaki ka kare ni ka a zalunci ni kuma ka in zalunci kowa aw ajhala aw yujhala alai Allah madaukaki ka kare ni ka kiyaye ni ina neman tsarin ka da wani yin wawanci ko ne in yi wawanci wannan hadisi sahihi ne Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi da wani da isnadi wanda ya zama to mai kyau qala Imam Tirmidhi hadithun hasanun sahih wa hadha lafzu Abi Dawud wannan kuma lafzin Imam Abi Dawud ne sahih العاشر حديث نقوم تكون نبابي عن أنس رضي الله عنه أنسى من حديث لدى أنس بن مالك وأن الله تكار ثبت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن كرادة إن شاء الله تكار ثبت من قال دكا وندي يعني إذا خرج من بيتي وأن تفسيري لنراوي iya nihin manzala sallallahu alaihi wasallama iya nihin idan wanda ya fito daga gidan shi zai fito daga gidan shi yace bismillah da suna Allah ne tawakkaltu ala Allah da Allah ne na dogara ba da kowa ba wala haula babu babu wata dubara wala quwwata babu wani karfi illa billah sai game da Allah duk irin dabara ka da karhinka ba sa kasancewa sai daga Allah kuma so tari dubara ka bata hudda haka so tari karhin ka baya da ta na wannan duka daga Allah ne madawa idan ya faɗi wannan yuqalu lahu hudita wa kufita wa utai mala'iku za su ce mishi hudita ka shiri ko an shiryar da kai wa kufita kuma an kange ka an kare ka wa wukaita an kare ka fita an ba ka kan giya an yi tasma wa wukaita kuma an ba ka kariya an kan giya wa tanaha an shaytan da zaran ya yi wannan addu'a shi kenan shaytan sai ya nisa da shi ya gusa ba shi nan kaga irin wannan addu'a ya dace lokacin da zamu huta daga gida mu kiyaye su zai zama to mutum ya nemi Allah madaukake daga dukkan kangiya ta sharri ya dogara da Allah a cikin dukkan al'amuransa قال رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم وقال الترمذي حديث حسن إمام الترمذي في حديث mai za da abu dawud imam abu dawud abu dawud ya da wata ruwaya wanda ya kara ya kulu fa ya kulu sai ce ya ani ash-shaytan shaytan sai ce shi ma wannan jimla ce tafsiriya li shaytanin akhar shaytan zai ce wa shaytan dan uwan shi kaifa laka bi rajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya ina kai ina mutumin da aka shiryar da shi aka isa mishi kuma aka kare shi na a wannan rana in wannan a wannan huta dai shaidan baya da rahoton wa ana anas kala an samu wannan hadisi halau daga anas da malik wanda da Allah ta kara tabbata a gare shi kala yake kana akhawani ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wasu ƴan uwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduhuma ya'ti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dayan su iya zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya zama iya dauka ilimi wal akhar yahtari shi kuma dayan ya fita iya neman dukiya iya kasuwanci iya neman abin da za su dogara da shi na abinci ko arziki wa shakal muhtarifu akahu linnabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan wanda yake aiki mai zuwa noma ko kasuwanci ko kiwo na neman kuɗi sai ya ce ya kai ƙaran wannan dan uwan shi kai koken shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala la'allaka turzaqu bi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare mai hanya ya ce mai yiwa Allah na arzuta shi ne dalilin na arzuta ka dalilin shi fitar da kake ta neman kuɗi ba wai iya wasu ce ba ta ba su da Allah wannan ɗanwar naka wanda yake zanne Allah iya arzutar da kai ne dalilin shi shi yasa kan mutum musamman ma wanda Allah ya bashi iyali da zuriya kai tunkahon iyawa iyalan shi kaza da kaza da kaza mai yiwa abinda Allah ya arzuta shi da shi dalilin wannan iyalai kuma Allah madaukaki kowanne ya dawo alƙawarin shi zai ciyar da shi ya kai kawai wasila ce hanya ce abu ne na wani ne amma ya biyo ta kanka ka mika قال المؤلف رحمه الله نعم سيكاو تفسير قال رواه الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم إمام الترمذي يفتد وانا حديثي بإسناد ingantacce على شرط الإمام مسلم إمام النووي يأتى تفسير وانا يجي يحترف بمعنى يتسب ويتسبب يعني يا تاشي يا نيمة نعم يا يتسبب يا نيمة سببي ne ya dauki yayi ruku da sababi a cikin neman abin da yake nema قال المؤلف رحمه الله باب الاستقامه babu wanda yake karantar da mu daidaituwa da tsayuwa akan tafarkin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fastaqim kama umir Allah madaukaki ya umarci manzo sallallahu alaihi wasallam umarnin Allah ga manzo sallallahu alaihi wasallam umarni ne na al'umma sai abin da yazo ya kebantar da wannan umarni a kan shi ya ce fastaqim ka daidaita kama umirta kamar yadda Allah madaukake umarce nan ya zo da fi'li mabni ne majhul an hali an san kowa zai umarta Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah kamar ka ce fastaqim kama amarka Allah ka daidaita kamar yadda Allah ya umarce ka wa qala ta'ala Allah madaukake na cewa إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم الله مدوكتي ناتيوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وأنني وأن تسكتي وأبنجي مشيني الله ba su bauta wa kowa ba sun tabbata wa Allah maɗaukaki allantaka da ubangijintaka da sauran duk abin da ya zama to haƙƙi ne na Allah maɗaukaki sun mastaƙamu da suka faɗi wannan abu a harshensu zuciyarsu ta kulle ba su tsaya ba sai da suka yi aiki sai da suka daidaita a bisa umarnin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa imani zalla ba tare da aiki ba ba imani ba ne dole imanin ka sai ya zama iya da alaka da aiki ka yi imani ka aikata ka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to dole ka bi umarnin shi da abin da ka hannu da abin da ya hana ka yi imani da Allah dole ka bi umarnin Allah kuma ka hannu da abin da ya hana amma baka cewa ka yi imani da Allah ko kai masoyi ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama a same ta kai ba ka bin tafarki manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba su bane ba istiqama ba ce bai yayuwa kai imani da Allah ce kai sallah ka ce kai imani da sallah ko baka yin sallah kuma wannan ba cikakken imani bane idan dole imani sai da aiki sai da istiqama sai Allah ya ce idan sun yi haka nan tatanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna sabka tare da a kansu ba wai tanzilu ba a a tatanazzal batta gucewa tana tsarka alaihimul mala'ikatu suna ce musu Allah ta khafu wala tahzanu kada ku ji tsoro haɗuwar ku da ubangiji wala tahzanu kuma kada ku yi bakin cikin rabo ku da duniya kuma za ku samu abin da ya zama so alkhairi ne yadda abin da za ku kuke samu a nan duniya wa abushiru bil janna kuma mun ba ku albushir da aljanna albushirin ku da aljanna allati kuntum tu'adu aljanna da Allah madaukake yake muku alƙawarin da ita nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya mu ne mujibancin al'amuran masoyan ku a nan rayuwa ta duniya وفي الآخرة حكنا الآخرة ما هو وصل ينقل متبنتا الأمر ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم cikin wannan aljanna kuna da abin da rayukanku suke marmari dukkan abin da kuke so na marmari kuna marmarin shi za ku same shi a cikin wannan aljanna walakum fiha ma tadda'u kuma hallo a cikin aljanna kuna da abin da kuka yi kira a kawo muku shi nuzulan min ghafurur rahim wannan masabci ne tarkayan tarbar bako ne min ghafurur rahim daga ubangijin da yake gafara kuma mai rahma mai yawan gafara kuma mai rahma Allah madaukaki ya ce a nan malam ya kawo wannan gaba da ya ce faɗa Allah madaukaki da ya ce inna lalina ƙalu rabbuna Allahu sun mastaƙamu suka tsaya suka bautawa Allah maɗaukaki wa ƙalan ta'ala Allah maɗaukaki na cewa inna lalina ƙalu rabbuna Allahu sun mastaƙamu fala khawfun alaihim wa lahum yahzanun lalle wa'anda suka ce ubangijinmu shine Allah sannan kuma suka daidaita a bisa tafarkin shi da manzo sallallahu alaihi wasallama to fala khawfun alaihim babu tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki a nan duniya daga musu da Allah madaukaki ulaika ashabul janna wa annan sune yan aljanna khalidina fiha suna madawwama cikin ta jaza'an bima kanu ya'malu sakamakon aikin sababin aikin da suka kasance suna aikatawa wa na bi amr وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله أنسى من حديثي daga abu amr wasu malamai suka ce abi amra sufyan na abdullah wanda da Allah ta kara tabbata gare shi kale qultu ya rasulullah yace na ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kulli fil islam qawlan la as'alu min anhu ahadan ghayra fada mu wata fada ko wani umarni a cikin musulunci wanda ba wanda zan ƙara tambaye shi kuma bayan ka ba ka gani wannan sahabi abin da yake tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada gamsassa wanda ba zai tambaye kowa ba kuma ba kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dunkulallar maganar da ya gaya musu wadda ta haɗe komai da komai a musulunci sai ya ce kun amantu billahi kuma wannan ita ce haɗaɗɗen magana ka ce na yi imani da Allah maɗaukaki sannan kuma ka daidaita a bisa umarnin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shi ne addini wa ana abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga abu hurairah wanda da Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzala wanda tsira ya Allah da amince shi kara tabbata gare shi ke kare mu ku kusanto dai ko dai ba ku yi ba daidai ya abinda aka ce ku aikata dalilin tawaya ta dan adam to kada ku kasa ku matsu ku kare mu wa saddidu ku daidai to wa'lamu kuma ku sani annahu lan yanjuwa ahadun minkum bi amali ku sani ba babu ɗaya daga cikin ku wanda zai tsiratar da aikin shi aikin shi zai tsiratar da shi ta shafi dalilin mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana dalilin cewa duk abin da Allah madaukaki ya umarce ka kai bawa baka kai baka yin shi kamar yadda aka umarce sai ka samu rabuwa a cikin shi haka dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni sai an samu tawaya a aikata shi kuma haka dan adam yake da tawaya ba cikakke bane al-kamalu lillah kenan cika da kamala ta Allah madaukaki sai zaman to aikin da zaka yi ba shi kadai bane ba zai sanya ka aljanna a'a zaka shiga aljanna ne da rahma Allah madaukaki domin aljanna Allah ba za ta yi daidai da sakamakon aikinka ba aikin mai kai da za ka samu irin gata da gajiya da ni'imomin aljanna shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka saurara babu ɗayan ku wanda aikin shi ne zai tsiratar da shi qalu wala anta ya rasulullah suka ce har kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala wala ana hanni ko da dai ne illa an yatagammadani Allah bi rahmatihi min sai dai in Allah maɗaukaki ya lullube ni da rahmashi wa fadlin da falalashi wani hadith imam muslim ta da shi wal muqarabatu al qasd alladhi la ghuluwa fihi wa la tafsir ana ana nihin daidaita wannan shine munuha wanda babu wuce gona da iri a ciki kuma babu tawaya babu kasawa abin da aka ce ka yi ka yi ba tare da ta wuce gona da iri ba kuma ba tare da ta kasa ba kayi rabon kaya wasadadu al-istiqama kuma daidaita shine wannan daidaituwa wani isaba da dacewa da abin da aka so ya tagammada ni yumbisu ni wa yasturu ni shine ya lullube ni ya mun sutura qala al-ulama malamai suka ce ma'anar istiqama abinda ake cewa daidaita luzumu ta'atullah shine lazamta da'an Allah madaukaki qalu wahiya min jawami'il kalbi wannan hadisi na daga dunkulallun magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ce take idan ya wadi kana iya rubuta littattafan duniya saboda abinda ta kumsa na ma'anoni masu girma masu yawa ba ka gani me yace mishi ba na labari gaya min abin da zan gamsu da shi wanda ba zan taba tambayin wani ba kuma bayan sai gaya mai dukkan abin da ya shahi addinin musulunci amma a cikin mai a cikin kalma biyu kul amantu billah sai na yi imani da Allah sun mastaqim sannan ka daidai sai zama to wannan dukkan abin da ya shafi musulunci ya shiga iya karkashin wannan kalma wahiya nizamul umur wannan kuma shine tsari na al'amura wa billahi tawfiq kuma dacewa na ga Allah madaukaki na sai mu tsaya akan wannan babu lokaci ya ja abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk